إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف ولخاتم لما سبق لنا سبحانه بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله حق قدره والمداد العظيم نعم
يوم ندعو كل أناس بشمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا
ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa yawma la tuqu la kunatu kimani ya rasulullah ka tuna a ranar da za ku kirawo dukkanin mutane bi kimani da shugaban shi ne annabin kowace al'umma za a kirawo ta da sunan annabinta za a ce ya al'umma annabi ibrahim ce a ce ya ummatu ibrahim in al'umma annabi musa ne a ce ya ummatu musa mu kuma da muke al'umma su gaba sallah da sallama a kira mace ya ummatu sayyidina muhammadan sallallahu alaihi sallama wanda wannan shine shine fadi na abdullahi bin abbas cewa kowace al'umma za a kira wata da annabinta a dangana ta da annabinta ko ba a wasu daga cikin malamai suka ce ma'anar da su kullum na sun ji imani kowace al'umma za a kira wata da sunan littafinsa a ce ya ahalin taurata ya ahalin ƙur'ani ko kuma a'a kowane mutum za a kira shi da irin aikin da yake na alkhairi a fannin wasu malaman ko kuma wasu malaman suka ce a'a kowace al'umma za a kira ta da sunan wanda yake jagoranta wanda ta riƙe da shi a cikin addinin musulunci to kaga idan ka san haka kaga me ya kamata ka yi ya zama kana ya zama farka da jagora su ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin a kira su da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a dangana su da wannan annabi ko kuma a kira su da sunan wani alheri wanda kana zun da kana yin sa Allah ya ba ba mu dukiyar kitabun dukiyar ni amma wanda aka ba shi littafin sa a hannun damansa shi wanda yake wasila a su'ada wanda suka samu arziki ma'abuta basira Allah ya fa guda inda ya karbu na kitabu su ne waɗannan wanda su karanta littafin don an mutuwa musu littafin nasu za su karanta shi suna farin ciki suna nishaɗi saboda abin da suka game da shi na alkhairi za su ga ayyukansu na alheri za su ga irin hidimar da suke janibin Allah hidimar da suke janibin manzon Allah hidimar da suka yi jaribin mutanen kirki da ayyuka na alheri da duk da suka gabatar za su ganshi a cikin za su ga karanta lissafin su suna masu farin ciki wala yuzlamu na fasila Allah ya ce ba za a ce musu ko da irin dan Allah nan ne na cikin dubi ba za a ce musu cikin alheri ba
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا wa man kana fi hadhihi a'ma Allah ya ce wanda ya kasance a cikin wannan rayuwar duniya a'ma ya zamo makawu makawu ba makanta na ido ba makawu ya zama ya makanta da barin gaskiya ya ga ya makanta da barin addinin musulunci ya makanta da barin Allah ya zama ya makanta da barin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa fil akhirati a'ma to a ran tashin alkiyama ma zai tashi yana makawon wa abin musulmi gida kuma zai zama mafi batan tafarki shi dai abin da ka mutu kace kan su alkiyama da wannan da wannan hay'ar za ka tashi kamar yadda cikin hadisin ibn maza manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa yusharun nasu yusharun rajul ala ma mata alayhi mutum ana tashin da abin da ya mutu a kansa ko kuma yusharun nasu ala rijajihim a wani lafazin hadisin mutane ana tashin su akan abin da kake kudurce shi a zuciyarka kake tada shi tudu wannan abin da kake tashi a ranar tashin alkiyama shi yasa wanda ya zo ba shi da komai sai Allah sai annabi alkiyama da Allah da annabi ya tashi wanda wani abu zo zame mai jihadi tsakanin su da Allah da annabi kaga ya zame musu dudu da wannan dudun zai tashi shi yasa dama dakiman su wanda suka bayan Allah na kirki musamman shugabanni za ga so suke karɓa burinka da komai ya zama yana tare da Allah sai annabi wajen a kiyama ka tashi da Allah da manzon Allah na'am
وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا
na'am wata aya ta sauka lokacin akwai mutanen kabilar sake mutanen ba'i suka zo suka ce da shugaban sallallahu alaihi wasallama su abin da suke so shugaba ya sanya musu wani haramin a garinsu ya zama su a garinsu su ma garinsu a ne da shi harami sannan ya zo ba za su dinga ba da zakka ba sannan su ba za su fita jihadi ba ba za su fita yaki ba sannan ba za su yi sallah sannan duk wani abu na riba su za su yi riba amma su ba za a yi musu a kansu ba to idan aka yi musu haka kuma shugaba ya musu izini wani sun su dinga zuwa suna ɗan ziyarar sallata wannan mulkin nan da suna zuwa suna ɗan shafarsa suna ɗan bautarsa to ka san Allah in dai aka zo aka gaya manzon Allah magana ko aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ko aka faɗi wata magana ga jarumin manzon Allah to manzon Allah shi yake Allah shi zai bada jawabi da suka faɗa haka yi wannan ayar ta zo Allah ya ce wa in ka da yaftununaka ya rasulullahi cewa lamarin da sha'anin su waɗannan kafirai sun kusanta suna ba su kusanta saukar da kai ga abin nan da muka yi wahayi zuwa gare ka abin da yake zuciya suke nan suke so kenan littaftari alaina gairu domin ka kaga mana wani abin da muka yi wahayi zuwa gare ka wa idan Allah ya ce yayin nan bisa kaddarawa da za ka aikata haka lattakhadhu ka khalila da sun rike ka khalila badai shine shi yake cewa eh nan wajen din nan wajen manzo Allah saboda manzo Allah shine jakar wahayi duk abin da ya gangaro daga hadarar ubangiji to cikin manzo Allah yake fadawa komai dukkanin ba to a nan yake faɗa yake to amma wal muradu gairu shi na abin da malamai suka faɗa kenan manzon Allah yake saboda ai kai baka yi sai magana da kai ba in za a yi magana da kai za a yi magana da al'umma to sai a yi magana da manzon Allah ina Allah ce wa iza duk da kaddara da za ka aikata haka ne ta fazu khalila da za ka da sirke ka badai na ولولا أن ثبتناك لقد كدت تبغون إليهم شيئا قليلا ubangiji ke cewa la an tabbata naka ba don tabbatarwar mu ba tabbatar da muka yi a kan gaskiya bisa ismar da muka yi ma saboda ismar da muka yi ma ne da karkin da farkon ilayi ya zamo baka karkatar wasu kuma da wani abu zuwa gare su ba ya wasu lallahi ma'ana ismar da muka yi ma tabbatar da muka yi tabbatar da muka yi da irin kusancin ka da yake gare mu shi yasa ba ka karkata ko yaya zuwa gare su ba shi sa ya zo da kada kada tana zuwa da ma'anar na fai in ta zo a kada kamar da wasu ke fara idan allah ya ce bisa kaddara da a ce za ka karkata zuwa gare su la'aba kana ka kifal haya da sai mu tsantsana ma rubanyan nan na azabar duniya wa kifal mama da kuma rubanyar azaba ta mutuwa shine azabar lahira kuma la ta zaka alaina nasira sannan ba za ka samu wani mataimaki gari ka akan mu ba ba wani wanda zai zo zai taimaka maka idan mun yi haka na إذا لأذقنا ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا wa in ka dole yastati zura da jirgin rabbi ya rasulullahi cewa lamarin da sha'ani sun kusanta su injiza ka mina mina da arabi daga kasar madina yukhruju ka min domin su fitar da kai daga kasar madina su yahudu su abin suke shugaba kenan su yahudawa suka ce aisham bacin manzon Allah ya je madina suka ce aisham ita ce kasar annabawa saboda haka ta can kasar sham a nan annabi ibrahim yake a nan dukkanin annabawa suke a nan annabi musa yake shi ne Allah ya ce wa in ka zuwa ya tafi sura ta mina rabi liyukhrijuka minha wa idan la yalbasuna albarka a yayin nan da a ce za su fitar da kai su ma ba za su zauna a bayan ka ba a cikin kasar madina illa kalilan sai dai ko ɗan kaɗan daga nan kuma sai abu a halakar da su in sun fitar da kai ya rasulullah daga cikin kasar madina to zaman da za su yi ɗan kaɗan ne su ma ubangiji zai zo zai halakar da su
إنك من قد أرسلنا قبلك من رسل رسلنا ولا تزد سنتنا تحويلا Allah ya ce sunnatu man qara arsalna qablaka min rusulina wannan ita ce al'adar waɗanda muka aiko a gabaninka daga cikin mahaifanmu cewa duk waɗanda suka kora annabinsu daga cikin garinsu to abinda ubangiji yake musu shine halakar da su kaga mutanen annabi Musa da suka matsa annabi Musa ya zama sai da annabi Musa ya tattara banu Isra'ila suka fita daga cikin garin kaga suna fita ne aka yi fir'auna sai aka halakar da su mutanen annabi Lutu kaga shi ma da shi annabi Lutu ya fita daga cikin garin me aka yi aka halakar da wannan garin to wannan shine al'adar ubangiji duk mutanen da ya zama sun sa annabin ya fita daga cikin garin da yake to ubangiji ubangiji ba zai saurara musu ba ubangiji zai harafar da su shine Allah ce wala tajidu sunnatina tahwila ba za ka samu canji ba ga wani ga al'adar mu wannan shine al'adar ubangiji shi yasa kaga su mutanen maka saboda ubangiji da shugaba sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin wani hadisi na cewa Allah yana cewa inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci a tsakaina dan haka kuma kada ku yi zalunci to ubangiji ya haramta garin maka ya ce kada a yaƙi a ciki kada a yi kan wani abu na yaƙi ko na taɓa jini a cikin garin maka to kuma al'adar ubangiji duk waɗanda suka sa suka kora annabinsu to ubangiji ba ya saurara musu ya kashe su to su kuma ga su a cikin garin haramin allah suke allah ba zai hana abu ba shi kuma ya zo da wannan abin to shi yasa hikimar da ya sa su kurai shawara suka sa manzon allah ya fitar da cikin garin maka da za a halakar da su sai ubangiji ya tattaro su kwansu da kwarkwata su gaba gidansu da shugabanninsu sai allah ya kawo su fada gaba gidansu da su abu jihalin da su kuma bata da su shebatu da su wani da sauransu da su kuma yar dukkan da su na rurrun dan haru su irin su kuma ta gina aji ma'aikin dukkanin wannan tuntunan shakiyan nan ubangiji sai ya fito da su daga cikin haramin maka saboda ubangiji zai zarkace haramin maka aka zo da su filin badar ga baki ɗan su a karkashe su ana aka yi haka aka bubbin su na cikin mufarana
أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسجودا
cikin salatu shan ubangiji ya ce ya rasu da layi ka tsayar da sallah ka tsayar da salloli duk shamsi a lokacin karkatar rana daga tsakiyar sama ila ga sakin laili zuwa kuma haduwar duhun dare shi ne ka gaisu a cikin wata imam malik yake cewa duk shamsi ya ce mailuha karkatar rana duk shamsi da Allah yake faɗa shine shine mailuha karkatar rana daga tsakiyar sama ya ce kuma gasakun laili da allah yake fara yamma amma rufe yake cewa nan kuma zulmatin laili wata cima ya ce haɗuwar duhun laili to a nan wajen an faɗi a zahar la'asar magariba isha duk a cikin wani faɗin ubangiji ya ubangiji ya faɗi su ya ce wa ƙur'anin fajari allah ya ce da kuma sallar asubahi ita ma ka tsaye da ita ubangiji ya dunkule su ya faɗi sai ka je kuma sunnar manzon Allah a nan za ga an warware ma rubutun su shi alqur'ani ya kawo su gabaki daya aqimu salatu min dhuki shams ila gasakin layl ka tsaida sallah a lokacin karkatar rana da tsakiyar sama ila gasakin layl zuwa haduwar duhun dare wa qur'an al-fajr da kuma sallah asbahi to in ka koma hadisi hadisi ne zai babbayyane ma lokutan sallah in muka dauko hadisin da imam al-bukhari ya rawaito shi daga abdullahi da daga sa'anabi shi kuma daga imam malik admin shahab yake cewa anna umar bin abdul aziz akhara salata yawman fa dakhala alayhi umar bin zubayr fa habarahu anna mujirat bin shubata akhara salata yawman bil kufati fa dakhala alayhi abu mas'ud al-ansari fa qala ما هذا مديرا أو لا تعلم أن جبريل نزل فصلى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسوا بيض yake cewa wata rana shi mujirat ya yi jinkirin sallah sai abu masudul ansari shi wurin sai yake cewa yanzu baka sani bane a daren a daren isra'i jibril ya zo bacin an yi isra'i washe gari jibril ya yi sallah da manzon Allah manzon Allah ma yi sallah suke sallah a kudu suke sallar la'asar suke magarba da isha da asuba a rana ta farko suka yi sallah a zahar lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama a rana ta biyu jibril ya zo gurin manzon Allah suka yi sallah lokacin da inuwa komai ta kai ta kai tsayinsa guda daya rana ta uku jibril ya zo gurin manzon Allah suka yi sallah lokacin da rana ta fadi rana a wannan ranar jibril ya dawo da isha suka yi sallah da manzon Allah lokacin da shafaqi ya buya jibril ya kuma zuwa suka yi sallah da manzon Allah lokacin da alfajir ya ceto a rana ne kenan wa shigarin da aka zara isra'i sai a rana ta biyu jibril ya kuma dawowa kamar yadda hadisin muslim ya tabbatar da hadisin ibnu maja da hadisin imam an-nasa'i da sauran da ya tabbatar da wannan ziyadar cewa jibril ya dawo dawowa ta biyu ya zo su kuma yi suka kuma yin sallah da manzon Allah a jiya sun yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama a rana ta biyu kuma sai suka yi lokacin da inuwa komai ta kai tsayinsa ma'ana lokacin da ake la'asar jiya jibril ya kuma dawowa a wannan rana ta biyu suka yi sallar la'asar da manzon Allah lokacin da rana inuwa ta kai tsayin mutum su biyu magaruba kuma jibril ya da suka yi sallah wannan ba a canza lokaci ba a rana ta bin da jibril ya da suka yi sallah da manzon Allah a can karshen wajen sulusun dare shine jibril ya ce manzon Allah yake cewa ma baina hazain wa asr tsakanin lokacin jiya da lokacin yau shine lokacin sallah to kaga duk a tsakanin nan idan kai sallah kai sallah akan mukutarin lokaci ita a zahar yayin da rana ta fito har zuwa komai ya kai tsayinsa duk cikin lokaci ne shi yasa malamanmu na kasar da irin shoman tijani da tsoron Allah ta musu da alkhairi su suka tabbatar wa da kasar nan cewa in an zo yin sallah a zuwa a dinga yi biyu saura wata biyu saura minti goma zuwa biyu saboda duk canjin yanayin da za a samu wannan lokacin a cikin hutar lokacin sallah yake ba zai taba fita ba na'am inda qur'anin fajr Allah ya ce hakika sallar asubahi kana mashgula ta kasance a ba halartowar mala'iku ne kamar yadda cikin hadisi ya ta aka bula yin mala'ikatun bin dare wa mala'ikatun bin nahari fayyajtani kuna inda salatu subhi manzo Allah ke cewa mala'iku da daddare da safe suna bibiyo ku amma suna haduwa a lokacin sallar asubahi kuma su haɗu da lokacin sallar la'asar mala'iku suna zuwa shi ne ke cewa inna qur'anul fajr kana mashhuda abin hadartowar mala'iku ne shi yasa bayan asuba ake so mutum ya zama ya tabbata cikin yin abubuwa na azkaru bayan sallah da kuma abubuwa na alheri domin a lokacin ne ake taga aiki a kai su zuwa ga ubangiji na'am
ومن الليل فتهجد به نافلة لك na'am حتى أن يبعث ربك مقاما محمودا فتحجل فتحجل ومن الليل فتحجل Allah yake cewa ya Rasulullahi karashi barci min al-layl a cikin wani yanki na dare biyu da alqur'ani na tilaka laka wannan dadi ne gare ka ya Rasulullahi akan nafila shi yasa ita wayannan nafiloli malamin suke cewa hususiya ce ta manzon Allah cewa kamar abu ne wanda yake dole akan shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce na tilatan laka dadi ne akan ka ba ba wai ya ke banta da sauran al'umma bane shi yasa kaga masruku din al-ajrai da yake da yake tambaye sallah sai da Aisha Allah ya kara mata yadda yaya sallan manzon Allah yake da daddare sai take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bil layli wa sab'un wa tis'un wa ila asharata take cewa wata ran manzon Allah ya raka'a bakwai wata ran tara wata ran goma sha daya wata ruwaya kuma take cewa wata ran goma sha uku amma take cewa ko a ramadana ko a wani ramadana manzon Allah bai taba yin sallah sama da raka'a goma sha ɗaya ba ko sha uku in ji sai da Aisha ko a ramadana ko a wajen ramadana manzon Allah bai taba yin sallah raka'a sama da sha ɗaya ba ko sama da sha uku bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku shine abin da ya inganta a cikin hadisai na asa an ya an ya ba aka tara buka yace tabbas ubangiji zai ubangiji ka zai sai da kai ya rasulullahi alakara maqamun mahmuda maqami wanda yake abin yabo wanda kowa zai yaba ma mutane za su yaba ma jinnu za su yaba ma a jama'a za su za su yaba ma rabbul izzati ma zai yaba ma shi ne zo cikin hadisin anas yake cewa yastani bil mu'minuna yawmal qiyamati mu'mini za su haɗa ranar tashin alƙiyama lokacin rana ta haru ƙasa-ƙasa su dinga cewa yanzu a ina za mu je mu nemi ceto don a hutar da mu daga abin da muke ciki ta gurin annaba adamu in sun je gurin annaba adamu ya ce lafta kuna ku yau wannan abu ba mukami na bane ya faɗi uzurinsa su tafi gurin annabu a tafi gurin annabu da haka har a je gurin annabi Musa daga nan a je gurin annabi Isa annabi Isa ne zai ci tafi gurin shugaba Allah ran salama fa innahu domin shine Abdullahi wa rasuluhu shine bawan Allah shine zababban Allah gabaci dan tun mashar har annaba ba har kowa sai a tafi gurin manzon Allah in an je gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin hadisin sayyidina Anas riwaya Imam Bukhari maza Allah yake cewa fa an tsare sai in tafi hatta hatta azina a larabci har sai na je na nemi izinin ubangiji na in yi sujjada ga zaki ubangiji sai ce da manzon Allah irfa arfaka ya rasulullah dago kanka wa qul yusma ka faɗa ana jinka wasfatu shabba ka nemi ceton a baka wasan tukuba nemi a baka Allah zai ga manzon Allah wasan tuɗa ka nemi a baka a cikin hadisin mazala ya ce fayi hirɗi ne haddan fa'udu ke ruhu mai jannata sai ubangiji ya yanka min wani haddi na al'umma gaba ke zai shigar da su aljanna in na kai sai kuma dawowa in kuma ki ba har su uku can sai wani sai a ce to ai ga baki ɗaya ma duk kowa manzo Allah ya shigar da shi aljanna sai ɗan sai kafirai ne kawai a ciki duk wanda ya taba cewa la ilaha illallah to zai shiga cikin cikin manzon Allah manzon Allah zai shiga da shi cikin rahama zai shiga da shi cikin aljanna wannan shine muqamul mahmuda kamar yadda cikin ruwayar Imam Bukhari yake cewa jama'a za a taso su ranar tashin alkiyama jama'a jama'a yace hatta yantahi shafa'atu ila annabi sallallahu alaihi wasallam hacce to ya kure zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam fa qurratu
وقل رب ألقني متبصر وأخرجني مخرج علم واجعلني من ترجو قولا نبيا wa kulka ce ya ubangiji ka shigar da ni mashiga wadda take ta gaskiya shine yace ita ce madina wa harbi ka fitar da ni daga cikin garin masa mafita wadda take ta gaskiya ya zama in fita la alfafi su duka lalji ilaiha ya zama zuciyata ba za ta taba juyowa ta zuwa ga maka ba in na fita manzon Allah yana son maka yana son maka alaihi salatu wassalam amma mushrike suka sa sai da aka yi hijira a koma Madina Madina kuma gari ne yana da canki su mutanen maka ba su saba da zaman Madina ba dan haka da aka je Madina gabaki ɗin sabon manzon Allah sai rashin lafiya aka dinga rashin lafiya shi ne kaji sai da aisha tana cewa na zo na gaida babana sai na abu da cewa ya ya abubakar kai fata duka na zo gurin gila na ce ya gila kai fata duka yaya kace jin jikin naka ya ce shi bila idan ciwo ya ma kurin shi sai ya ce kullum muridin musabbahun ki ahalihi wannan walmautu walmautu adnamin shirakin alihi yake cewa ina ma dai yau zan wayi gari ya zama a daura da ni akwai tsuran nan na falaskun tsirarraka na maka wato na cikin dirgigen maka sai shugaba ya tashi ya addu'a ya ce ubangiji ka soyar da mu madina kamar yadda ka soyar da mu maka fiye da yadda ka soyar da mu maka shi kenan kuma duk sai aka ɗauke musu wannan dirgigen maka kuma ya zama ba abin da suke so sai madina maza Allah ya ce wankulhu ma ha ilal kihuba shi jantan da yake cikin madina da irin hararar take ciki ya ce ubangiji a ɗauke shi aje a jefa shi a can tuhufa wani waje ne a ɗauki zafin a jefa a can aka ɗauke zafin da baki ɗaya aka jefa a can sai ya zama kuma sahabbai ba a kan da suke so ba madina ba shi sa bin sai na far hayyana addu'a yana cewa Allahumma an arzuqni shahadatan fi sabilika wa mautan bi baladi nabiyika yace ubangiji ka sa in yi shahada sai shahada ko aka zo aka kashe shi yace ubangiji ka azurta ni in zan mutu in mutu a garin annabi sai kuma ya koma a cikin madina kenan sai ya zama ba abin da suke so in ba madina ba na waje an yi ladin da sunna da madina ubangiji ka sanya mu wata hujja wadda za ta za ta taimake ni da zunka da kaburinka وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا wakul Allah ya ce ka faɗa yayin da za ka shiga cikin garin mata ja alhaku gaskiya ta zo alhaku ta zo wasu suka ce alhaku a nan musulunci ake nufi game da shi shi shi mufassir abin da ya tafi a kan sakin wasu kuma ce alhaku manzon Allah ke nan da ajin an ce in an ce manzon Allah an ce musulunci ai abu da ya ne ko ko ka ce alqur'ani duk dai ka faɗa annabi inda ai alqur'ani tabi'a ne na manzon Allah musulunci shi ma ai daga annabi yayi to ka faɗa musulunci ya zo gaskiya ta zo wanda haka albasu ƙarya kuma ta wuce ta ɓaci kafirci ya ji innal ba'ila kana da wuka ita ƙarya duk abin da ba alƙur'ani ba duk abin da ba Allah ba ba manzon Allah ba kana da wuka wannan ya zama rusheshe ne babu shi ya ji lokacin da manzon Allah ya shigo cikin garin Makka yana faɗa haka a lokacin a cikin garin mata akwai gumaka 360 matsala ya tudo wani kwaji a hannun sa alaihi salatu wassalam duk gunkin da ya ishara gare shi ya ce ja alhaq wala haq albatil inna albatila kana da ba sai gunki ya fadi bayan can kuma duk wani gunki da yake cikin ka'aba an sa jarma an daure shi a cikin kasa wanda jijjike shi zai wahala amma saboda kuwa ta nukuwa matsala ya ishara a gaba ko sai sai ya fito daga na aka tsarkake ka'aba aka tsarkake ta aka fitar da wannan gumaka shi ne makaranta cikin hadisi a nan ne bayan manzon Allah ya shigo kuma ya shiga cikin ka'aba da shi da kusama da Usman bin Talhat al-Ajr hadaji da kuma jira manzon Allah ya sallah raka'a biyu a ciki sai da aka da suka shiga aka kulle su a ciki alayhi salatu wasallam da Usama bin Zainab bayan ya fito da Ibn Umar yake cewa na to nake tambaye jira a ina manzon Allah ya sallah ya ce in ka shiga daga gaban ka bisu in ka shiga gaban ka abin suka sanya ziragi ke tsakaninka da can bangon ka na gaba ba a nan manzon Allah ya sallah ya sa al'amudu uku a bayansa biyu a damansa ɗaya a hagunsa to a nan manzon Allah ya sallah sallallahu alaihi wasallam na'am wani mutum
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا na'am wani mutum yana da qur'ani ma ko shifa Allah ya ce muna saukar da abin da yake waraka ne min alqur'ani shine alqur'ani duk wata waraka tana cikin alqur'ani dukkan wata alqur'ani shi ake cewa ma farrasana fil kitabi min shay komai komai ba abin da babu cikin alqur'ani sai dai mun baka da ido ne baka gan shi ba wa rahmatu kuma rahama ne da mu'minina ga mu'mini su mu'mini inda suka da alqur'ani sai shawara musu imani sai fara musu kusanci da Allah sai fara musu kusanci da manzon Allah wala yajidu zalimin illa asara amma ba abin da yake rakawa wanda suke azzalimi su ne kafirai illa asara in ba tadewa ba su kafirai sun ji alqur'ani wannan sai ƙara ƙara musu damuwa da shiga cikin bata na'am وإذا أنعمنا على الناس أعرضنا آلهتهم وإذا مسه الشر كان يئوسا namu wa'in Allah ya ce idan muka yi ni'ima ga mutum shine kafiri a araba sai ya zama gashi ubangiji kamar yi masa ni'ima ta samun lafiya da wadata da abubuwa kuma sai ga a araba sai ya bujira da barin gode wa Allah wani abijo wani abijani Allah ya ce sai- sai kuma ya karkatar da sasanninsa ma'ana ya juya yana takama yana girman kai kuwa shi ya yi wa kansa suna cewa wannan aya ta zo bane akan shi wa duk dan mujira wai za masa sharru amma idan wani sharri ya same shi kamar ko talauci ko wani tsanani kana ya kusa sai ya zama yana ɗebe hasu yana ɗebe hasu daga rahamar ubangiji na'am قل كل يعرض على شاكلته فربه أعلم بمن هو أعلم بنا
kullum ka ga musu ya rasu da kullum dukkanin kowa da mu da ku kowa yana aiki ne ala shakilatihi akan tafarkinsa farabbukum alam bil wahada fil gila ubangijin ku shine masani da wanda yake wanda yake mutu shari'a akan tafarki ubangiji kuma zai saka ya masa
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا akwai su mushrikan maka da hukumatu da shebatu da ayar rabi'a saboda da suka samu qurayshawa suka samu yahuda suka ce ku ku ne ahlul kitabi ku gaya mana abin da za mu tambaye shugaba sallallahu alaihi wasallam dan haka sai suka ce ku tambaye shi a ku tambayi shugaba akan abubuwa guda uku idan ya amsa su gabaci ɗayan su suka ce to akwai magana a cikin lamarinsa suka ce to wannan ba sha'anin annabta ba ne idan kuma ya amsa kwaya biyu bai amsa kwaya ɗaya ba to wannan annabin Allah ne da haka sai suka suka tambayi shugaba sallallahu alaihi wasallama farko suka tambayi shugaba sallallahu alaihi wasallama akan wasu samari waɗanda suka fita a can zamanin da ya wuce suna ashabul kaji da kuma wani mutum da ya fito kan sha'anin zulkarrai suka tambayi shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma sha'anin ruhi shi ne shugaba sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo aka ce bai ce insha Allah ba sai wahayi da sai bayan kamar kwana goma sha biyu ko sha uku ko sha biyar wuska ce arba'in sannan sai wahayi ya zo ubangiji ya ba da labarin su a sahabar kaji ya ba da labarin su zirkar naini shi ne anan ubangiji ya ce wa yasa alwaka an ruhu ya rasulullahi yahudawa suna tambayarka game da sha'anin ruhu kul ka gaya musu ya rasulallahi arruhi shi ruhi min amrin rabbi yana daga cikin lamarin ubangiji na shi yasa ga makaranta cikin sayyidul bukhari maza Allah sallallahu alaihi yana tafiya da Abdullahi bin Mas'ud sai suka haɗe da Yahudawa akan akan akan akan hanya sai Yahudawa da suka ce su ruhu a ruhi tunde shi game da ruhi suna cikin wannan halin ibn mas'ud ya ce sai na bi shugaba ya canja halin da yake kama shi in wahayi ya zo sai na wannan halin ya zo sai na cikin dakata ku dakata sai ya sa wani ake kare shi gaba sallallahu alaihi wasallama can sai da abin ya nufi sai shugaba ya ya karbi ce wai tsarin raka abu ya ce aya ta zo suna tambaye ka yaro sun daya game da ruhi ka gaya musu shi ruhi yana daga lamarin ubangiji na shi ruhi yana daga cikin alamar amurka akwai abin da yake alamul halitti wanda ido yake iyar kasa hawa su ke iyar kasa amma shi ruhi hawa su ba sa iyar kasa shi sa kaga yake cewa akwai akwai ruhin hayawani akwai kuma shi ruhi wanda yake shi ruhi shi ruhin hayawani shine wanda shine wanda yake ruhi wanda ruhi tamyiz wanda idan ka yi bacci shi yake sa kake tamyiz ka gane wannan ka ci wannan ka sha wannan shi ne ruhin haiwani wanda kai kana da shi dabba tana da shi shi kuma wancan wanda yake ruhin kufi shi wannan tsantsar haske shi ne bayanin da muka muke cewa akan ayin ke cewa wa karram na bani adama ubangiji ya karrama dan adam saboda shi dan adam ubangiji ya sha shi a wata irin wata madatsa ita dabba ubangiji sai yi ta bata san komai ba sai dai ta ci ta sha ta kwanta ta yi bacci ta namijin ya nemi mace shi kuma mala'ika shi ruhi ne tsantsar haske ne ba yadda za a iya saba ubangiji to ubangiji sai ya sanya dan adam shi kuma a tsakiya ga waccan ka saba irin haji na dabbobi a jikinsu zai ci zai sha ga kuma wancan ruhi kudu yana tare da shi to abin da ake so so ake shi wancan ruhi kudu din ya zama yaron jayi wancan ɗabi'ar taka ta jikinka idan wancan kasafar ya zama tarin jayi wancan ruhu sai ga an ce mutum yana halin dabbobi bai san komai ba sai dai ya ci ya sha idan kuma wancan ruhin ya zama yarin jaya sai ga mutum gashi mutum ne amma kuma hakikarsa haske ne saboda wancan barin yarin jayi wancan barin to so ake da'iman ya zama wancan ruhi ya rinjayi wancan nasaba wancan bangaren gashi jiki ne kai kana da kasafa amma wancan ruhi ya zama ya rinjaya sai ya zama ka hada ga ka ruhi ga kuma kai mutum ne ka ga abu ya rasulullah ruhi shi sha'an ruhi ina rabbi yana da karamarin ubangiji na wa ma tuti tu min al-ilmi illa qalila ba a ba ku wani abu ne ilmi min illa qalila kun ba kan ba ta dangane ga ilmin ubangiji na'am ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجدون به علينا وكيلا na'am wala in shira Allah ya ce idan muka ga dama sai mu tafiyar da abin nan da muka yi wahayin sa zuwa gare ka shine alqur'ani mu shafi shi mu shafi rubutun duk da yaro cikin hadisi cewa za a yi fa'ul qur'an za a dauki alqur'ani karatun ku za a dauke shi shine zo cikin hadisi na Abu Anas wanda Imam Bukhari ne yake cewa inna min ashrati sa'a an yurfa an yurfa al-ilmu za a dauki ilimi yana da cikin alamar tashin alkiyama shi ne a hadisin abdullahi bin abu bin al'ad ya yi bayanin sa wanda imam bukhari ya rubuta yake cewa inna allaha la yantazu ilman min al-ibad inna ma yantazu ilma bi qabd ulama dauke ilimin da za a yi shine za a dinga ɗebe malamai duk wanda ya zama malami ne na Allah sai ga ana ta dauke shi sai na Allah suka tafiya wannan shine dauke dauka madauki ilimin kenan yace hatta idan har sai ya zamo babu duk malamin sun tafi ya ce ita haɗan nasu rukusan juhala sai mutane su ruɗi waɗanda suke malamansu kuma amma jahilai ne ana ganin mutum malami ne amma jahili ne ai jahili ne mana ɗan kasan harafai baka da baka da zaukin annaba a cikin ruhin ka ai jahilci ne ko ai ka zama jahili maza Allah ce ku su ilu da gairin ilimin su su tambaya ba su sani ba wa aktau wa zalu wa abalu su su bada kuma su bada Allah kare mu kuma la su kan bi adana wa kira sannan ba za ka samu wani mai ciwo wani mataimaki da shi a kan mu ba na إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كريما Allah ya ce illa rahmatul rabbika sai dai mun wanzar da alqur'ani ne saboda rahama da ubu- daga ubangijinka hakika kabarin ubangiji ta kasance mai girma ne a kanka والذي سمحت منه والجن ولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا kullu ka ga mu ya rasulullahi da a ce mutum da aljanu za su taru ga baki ɗayan su a duka cewa su zo da kwatancin wannan alqur'ani wajen fasaharsa da balagarsa da abin da ya tattare Allah ya ce ba za su iya zuwa da kwatancin sa ba ko da shafin su zai zamo yana taimaka wa shashi da aljanun duniya su taru su ki kuritu su wane da duk su zazo da aljanu mata da aljanu maza da wanda su wuce da duk mutane a tattaro hawaye wacce su kwamfutocin da aka yi a zo da wani abu na alƙur'ani kwaya ɗaya ba zai yi ba na
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فعلي أكثر الناس إلا كفورا Allah ya ce hakika mun bayyanar ga mutane a cikin wannan alƙur'ani min kulli matsalar na dukkan wani kwatance duk kwatancen komai ubangiji ya kawo shi a cikin alƙur'ani da kuma ruwa ne akwai kwatancen su na tudu ne akwai kwatancen su aljanu ne akwai kwatancen su mutane ne akwai kwatancen su harkar kasuwanci ne yaro aiki ne ya zo rubutu ne ya zo karatu ne ya zo komai da ka sani ubangiji ya kafa cancansa a cikin alkur'ani fa ba a tsoron na illa kufura amma yawan yawan mutane sai suka yi illa kufura kun ba ba kun ba su rikici da alkur'ani ba وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
na'am suka ce wasu su kafaran maka ce nan su utubatu da su abu su fiya bin harbin da sauran suka ce ba za mu yi imani da kai biya rasulun layi har sai ka keta mana kafin kulu mana da wata korama min al-rabbi daga cikin ƙasa an san garin maka gari ne mai gari ne wanda ko shuka ba a yi su kuma tsoro ba za su yi imani ba sai an cinta musu korama a cikin garin maka sannan za su yi imani auni
أو تكون لها جنة من حصير وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا
ko kuma a samu wata a samu gona gare ka min da filin ta dabino da gindi fata fajjira da nahara khilalaha sannan ka keta da korama a tsakiyar wannan gonar ta jiran ketawa
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسرا أو تأتي بالله والملائكة a قبيلا wajen gidan sama ko kuma ka fado mana da sama ka fado da sama a kanmu kamar yadda kake rayawa kifan yanki yanki auta ce billahi wal mala'ikati ko kuma ka zo mana da Allah da mala'ikun mu gansu uku idan kana so mu imani Allah ya nuna lana.
أو يكون لك بيت من جنود أو تطلع سبكات السماء ولم من الوجود حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ko kuma a samu wani gida gare ka min sufuritin na zinari ko kuma ka hau sama magan ka kawo ka hau can sama suka ce wannan nuni da rubi ya ka ko ka hau din ma ba za mu yi imani da kai ba hatta tun zala hanyar alaina kitaban idan ka hau sama sai ka zo mana da wani littafi a cikin littafin mun ga an rubuta kai annabin Allah ne mu ga ka tashi sama ka tafi ka je ka dawo ka zo mana da wani littafi na ƙara'untu da zamu dinga karanta shi mu ga cewa a tabbatar mana cewa kai annabin Allah ne sai Allah ya ce kulli ka ga musu ya rasulullahi subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji ta'addubu wannan ma baki ne da irin wannan abin da suke fara hal kunti illa basharar rasula yace ai ban zo ba face mutum ne wanda yake daga hada daga Allah ni mutum ne wanda yake daga hada daga Allah kaga irin abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ga kafirai kenan yake ga kafirai idan sun yi su magana ga jarabin manzon Allah yace sai bai zama ba in ba mutum ba amma su ne abin da ake ce musu suka ji ake musu inni lastu kamithlukum ni ba irin ku bane inni lastu ka hayatukum ni ba irin siffata ba irin taku bace kaga abin da su kafirai suka ɗauki manzon Allah kenan kawai mutum kamar kowa wai kuma a yanzu wasu haka za su ke so mutum dinga ɗaukar shugaba sallallahu alaihi wasallam subhanallahi subhanallahi subhanallah eh manzon Allah mutum ne shi ne insanin kafin cikakken mutum amma wanda kuma mutum ne amma wanda zatinsa ya tattare komai yanzu ba ga bihiyatul kalbi ba bihiyatul kalbi jibril yana zuwa a tuffar bihiyatul kalbi har sai da aisha take cewa wani zubanin sai in ga bihiyatul kalbi ya mu suna hira da manzon Allah tace sai ya tafi sannan zan gane ma ashe jibril ne tace suna ya tafi da manzon Allah na cewa Allah ya ce kaza al ashe jibril ashe jibril ne ba bihiyatu ba kaga bihiyatu ne gashi mutum sosai amma kuma a cikinsa yadda ake faɗin jibril yana da buka duki dubu saba'in inda zai miko ɗaya duk zai rufe duniyan nan amma gashi duk an tattare girman nan nasa a cikin mutum mutum ne sosai gashi mutum sosai wani kuma ka ji shi tsayi amma kuma jibril ne kuma shi ne mai wannan fitar nan dubu saba'in shi ne wanda ya zo wa manzon allah lokacin da wahayi ya yanke farkon zuwan wahayi manzon allah ya gan shi tsayinsa ya- ya tinkare sama shi ne dai amma kuma yau gashi a mutum ko kuma irin sanda azra'ilu ya zo wa annabi musa gashi mutum sosai har annabi musa ya mare shi fitan masa ido daya kuma shine azra'ilu na wanda girman sa wane mutum to duk ba za ku gani ba sai manzon Allah idan an ce mutum ne wanda ya tattare dukkanin asrarin ubangiji su yi inkari ga biyatul kalbi ya tattare jibril daga baki daya ya fito a sufar biyatul kalbi shine fuka bin musu bai dinnan bare manzon Allah to kaga shi ma manzon Allah shi ita wannan shafiyan nan tata to ta haɗe duniya da lahira komai na Allah yana nan shi yasa in ka je rauda inda manzon Allah yake jikinsa komai annabi ya tattare su kansu mala'ikun an ce wala wala ya ba an da ya san ya san rundunar mala'ikun ba Allah ba yawan ya zo cikin hadisi a cikin sama babu wani koda wajen farce bai face akwai mala'ika a wajen to dukkanin mala'ikun na gabaki ɗin su hakikar annabi ta tattare su shi sa ga manzon Allah gashi jasadinsa yana yin sirri fiye da na mala'ika ai mala'ika ruhi ne ruhi ba abin da yake tare shi yanzu yanzu nan ruhi zai bige duniyar nan lahira a sakan daya ko ina ya je kaga manzo Allah shi ma jikinsa gashi mutum ne amma yanzu yanzu nan jikinsa sai ya bayyana a ko ina ka gan shi a can ka gan shi a America kuma yana Roma sai yana tabbar gaisuwa in ka ce assalamu alaikum ayyuha annabi yana ganin ka wancan ma in yace assalamu alaikum yana tare da shi wancan yace assalamu alaikum shi ma yana tare da shi kuma shi shi kadai ne Allah shi ne mai komai Allah ba san Allah ba ka bane يعتقد أن الجرماني صلى الله عليه وسلم ومسيح ما منع الناس وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ما منع الناس Allah ya ce ba abin da yake tsare mutane ga barin imani yayin da shari'a ta zo musu illa an faru sai dai ko faɗinsu suna masu in kari su dinga cewa a ba sallahu basharar rasula yanzu ubangiji ya aiko mana mutum da kada ka ga babban abin da yake haddace mutane wai ka ce mutum na kaji قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا kun ka gaya musu ya rasulullahi da a ce malaiku ne su rarraba a ban kasa yanzu da suke tafiya muhammadin na alife na nasarar na alimin gidan samani malakar rasula allah ya ce da mun saukan musu mala'ika wanda yake da kada daga sama na وكفى بالله شهيدا بيني وبينهم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ka ga musu ya rasulullah ubangiji ya isa ne shaida tsakani na da ku akan gaskiya ta idan kun ji imani kun ce ai mutum aka turo muku to ubangiji ya isa ne shaida tsakani na da ku innahu haqiqa shi Allah ya kasance basiran mai gani ne khabiran masani cikin abin da yake komai ne gashi yana gani gashi kuma masanin komai bi ibadihi ga bayinsa
ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما man yahdillah ومأواهم جهنم كلما بقت سبلاهم سعيرا
zubilahu wazira wa mai ya haɗu Allah wanda ubangiji ya shirye shi faruwar motar wannan shi ne shiryayye wanda kuma ubangiji ya batar da shi Allah ya ce fa lati zala mu awliya ba za ka samu wasu da za ka shiryar da shi ba ba za ka samu wasu awliya a wasu majibinta da za ka shiryar da su ba min dunihi in ba Allah ba wani hashiru Allah ya ce za mu tashe su a ranar tashin alkiyama suna masu tafiya a kan fuskokinsu kunyan halin kasancewarsu ga su makaki kuma bebaye kuma kurani haka za su sai suna tafiya a kan fuskokinsu shi ne kage yanzu cikin hadisi da mai zuwa cikin hadisin sai na anan ake ke cewa ya rasu da layi yanzu mutane su dinga tafiya a kan fuskokinsu fuskar ita ce za ta koma kafa manzo Allah ya ce alaysa allazi anshabu ala rujulayn fi dunya qadiran ala an an yashiu ala an yamshi ala wajhi yawm al-qiyamah yanzu wanda ya tafiyar da shi akan kafafuwansa a nan duniya ai mai iko ne ya sanya shi kuma ya tafiya akan akan fuskar sarata shi al-qiyama haka za su tashi suna tafiya akan kafafuwansu shi yasa yake cewa halaye uku ne a cikin tashin alkiyama wasu za su zo akan abun hawa na alfarma wasu kuma suna tafiya a kan ƙafafuwansu wasu kuma a kan fusakunsu kafirai kenan Allah ka tsare mu kullama habat Allah ya ce ko yaushe rurin ita wannan ruwan ta wannan wutar ya nutsa ma'ana wutar ta babbake naman su ta babbake kashin su ta babbake komai na su zidnahum sa'ira Allah ya ce sai mu kara musu wata azabar wata azabar wutar shi ne cikin kifar a cikin surat nasa yake cewa kullama nabidat juluduhum faddalnahum juludan ghayraha liyazuqal azab
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا na'am zalika da za ku Allah ya ce wannan shi ne sakamakon su saboda saurin cewa sun kafirci da ayoyinmu maza Allah ya zo sun yi inkarin Allah wa qalu su kafirai masu inkarin tashin alkiyama suka ce yanzu idan muka zamo kasusuwa da kuma rijirtaku muka rijirtige ai na lawa suna halakan jarida yanzu mu za a dawo da mu a aiko mu kuma mana wata halittar sabuwa suke inkarin haka
أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا wannan ya rawo ai hakika sun sani cewa hakika ubangiji wannan da ya halicci sammai da kasai tare da irin girman fadin lamarin sammai da kasai ai mai iko ne ala an ya halifar salawun ya halicci kwatancin su ya halicci wasu mutanen ya dawo da su irin su allah mai iko ne akan haka wajen allah kuma adala ubangiji kuma ya sanya musu wani lokaci shine lokacin da za su mutu da kuma lokacin da za su tashi lare da biyu wanda babu kokonto a cikin sa fa abal zalimuna illa kufura su azzalimai kafirai suka yi suka yi karba illa kufuran sai dai su zarce akan akan tawayen akan butulcin su da gaskiya
ولو أنتم تعلمون فلا رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان غفورا kun ka gaya musu ya rasu da layi lau an san kan kun kuna a ra'ayin rahmat rabbi da a ce ku ne kuka mallaki taskoki na rahamar ubangiji na shine kamar arziki da kuma ruwa da ubangiji yake saukarwa ya ce a yayin nan a shaida sai ku rike shi ku yi ruwa da shi a shaidar infa don tsoron ciyarwa ko kuma don tsoron karewarta wa kana insani kadura shi mutum ya kasance ne koro ne mutum koro ne da shi kuma ba Allah baya son koro mutum ya rike kau ba a baya miƙawa shi yasa ya ga can wani hadisin da magana cikin sahih bukhari yake cewa innal aktsarina humul aqalluna يوم القيامة إلا من قال جيبي هكذا وهكذا من قال لك الإشارة الأنسة وين تسكي لتار الدنيا من قال لك تو أرانا تاشن القيامة سوني كوما تكرنشن على خير sai wanda ya dinga kyauta ya bayar ya bayar ya miƙa nan ya miƙa nan ya miƙa nan na ya fara da yau ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا hakika mun baiwa annabi Musa duka ayatin mun fito baya tara bayyana su wanda suka mabayyana fa sa'al bani isra'ila Allah ya ce ya rasulullah ka bai bani isra'ila kin ja a hun yayin da gaskiya ke yi zo musu yayin da annabi Musa ya zo musu qala hu fir'aun sai fir'aun ya ce da shi inni la'azuka ya Musa masura hakika ni ina zaton ka kai Musa musulmi ne abin fishircewa ne sihiri ne a tare da kai aka yi ga ya ga annan musa
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا
wanda ya ce hakika ka sani ya zo wata ruwa da lakar alimci hakika na sani ko ba hakika ka sani ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi in ba ubangijin sammai da kasai ba ba sa kira don su zamo izina amma kuma sai ku ki karba kuka kuturci kuka kafurci wa'in ni abin muka ya fir'auna masbura shi ma annabi Musa sai ya rama yadda ya ce masa masbur shi ma sai ya ce ni ma hakika ina zaton ka ya fir'auna masburan kai halakacce ne kaga nan wajen da da fir'auna yayi masa sai ya rama in manzon Allah ne ko manzon Allah zai rama ba Allah ne zai rama masa kaga da suka ce innaka lasta mursala sai Allah ya ce yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين الله في جيروس وما يكاد من الله يكبت الدستار من الله نعم نجيب
فأراد أن يستمده إلى الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا
نعم فأراد فرعون سينس يفتدس annabi musa da mutanensa ne da rauni daga cikin kasar masar allah ya ce ba a gara kanawa sai muka halakar da shi da duk waɗanda suke tare da su gabaki ɗaya ubangiji ya halakar da su
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفا لطيفا wa kunna muka ce min ba'adi a bayan halakar da fir'auna muka faɗa ga bani isra'ila muka ce ku zauna a ƙasar sham ita ce arzul muqaddasa idan alƙawarin lahira ya zo shine lokacin tashin aljama ina nufin da ba ba mu zo da ku jama'a jama'a وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا na'am Allah ya ta wanda hajji anzalnahu mun saukar da alqur'ani ne bil hajji da gaskiya kuma ya sauka yana da tattare gaskiya dukkan abin da yake na gaskiya alqur'ani ya tattare shi har ya sauka ba mu aiko ku ba ya rasulullahi sai dai ko ka zama ne yin bishara ga wanda jini imani ke masa bishara da rahamar ubangiji wannan jira ka zama kuma mai gargadi da wuta ga dukkan wanda ya kafirce
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس ونزلناه تنزيلا yake cewa kuma mun saukar da alkur'ani a rarrabe a cikin kamar shekara 23 tun daga farkon saukar ikira har zuwa cikin shekara uku lokacin da wadda ku eh, wannan aya ta zo cikin ta cikin bakara wadda ku yomin turta kuna bi ilallah kuma tuwa ke kullu lakum ma kasabat wa hum la yuzlamun bi da qara'u ala nas Allah ya ce domin da karanta wa mutane ya rasulullahi ala mutaqin afsal usul domin za su za su fi fahimtar sa wannan zanna hutar gida Allah ya ce kuma mun san saukar da shi saukarwa abu bayan abu
لا يؤمن أو لا يؤمن إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا إذا يتلى عليهم يخرجون لأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا kul ka ga wa su kafaran maka ku yi imani da shi ko da kada ku yi imani ko ba ku yi imani ba ai hakika wa'annan da aka bai wa ilimi min kabari a gabanin sa shine yahuda irin sa abdullahi bin irin sa abdullahi bin salami wanda suka mummune na ahlul kitabi ai sun kasance idza yutla alaihim idan aka zo aka karanta musu alqur'ani ya furguna da zalqalu sujjada suna fasuwa da fuskokin su sujjadan suna masu sujjada saboda sun ji gaskiya sun ji abin da yake cikin sanar gaskiya waya kuma suna cewa subhana rabbina sarki ya tabbata da ubangijinmu hakika alƙawarin ubangijinmu ya kasance na mafula abin aiwatarwa
ويقرون لألقان يبكون ويزيدون خشوعا
na wayatubuna suna faduwa ga fusakun su yamkuna suna masu cuka wai su domin alƙur'ani yana ƙara musu shukan kankan da kai in sun ji shi
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها واذكر كلمة yana cewa ya Allah ya Rahmanu dan haka da kafirai suka ji suka ce a'a ya kuma yana ana mu bauta wa ubangiji kwaya biyu shi kuma yanzu ga shi ya zo sai dinga cewa ya Allah ya Rahmanu to shi kuma Rahmanu fa to shi ne Allah ya ce ka ga musu ya Rasulullahi udullaha ku kirawo Allah ko kuma ku kirawo Ar-Rahmanu ku kirawo shi sunansa Allah ko kuma da rahamanu ayyan ma kowanne daga cikin su ka rubu kuma ki kirawo to wannan abu ne mai kyau ayyan rahamanu ma sunan Allah ne su ba sani ba ne kuma kamar yadda yanzu wasu daga cikin mutane sai ka ji suna cewa shi sunan Allah idan ba wanda ya zo a cikin kitabun lahi ba sai gan shi a cikin sunan Allah alkur'ani a rubuce sai ka sun ce wannan ba sunan Allah ba ne in sun ga wanda ba su amfani da wannan sai su dinga dangana musu wani abu na shirka lamarin ba haka ba ne lamarin ba haka ba ne kamar da kullum nake faɗa akwai hadisi wanda imam bazzari ya rawaito shi da hakimu da imam ahmad wanda hadisi ne ala shartu muslim hadisi da ibn mas'ud manzala yake cewa mutum ma kala abdi idza asaba hammu duk mutum idan wani bakin ciki wani damuwa ta same shi yace allahumma inni abduka ubangiji ni bawanka ne dan bawanka ne dan baiwarka ne na siya cibiyar duka mafarfaɗata tana hannunka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika kaji manzo Allah sai yake addu'a cikin wannan hadisin mutum yace ya ubangiji ina roƙonka da dukkanin wani suna da ka ambaci zatin ka da shi aw anzaltahu fi kitabika ko kuma sunan da ka saukar da shi a cikin littafin da shi ne alƙur'ani sai magana ce au allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da ɗaya daga cikin bayinka akwai sunan da ubangiji yanzu ya ga dama sai ya sanar da kai duk jama'a farko ba a sanar da su ba ai Allah ne shi sa ya ce au allamtahu ahadan min khalqika ko kuma sunan da ubangiji sunan da ubangiji ya sanar da wani daga cikin bayinsa ai Allah ne sai sanar da kai sai ka Allah sai buɗa ma wani sunan wanda gabaki da ta duk ba a san shi ba daga cikin kwaranye na manzon Allah Allah ya sanar bayana faɗa cikin hadisi ba kar kana kiman ma baka balakum rujalun yukallamuna mazala kace a cikin wanda su wuce daga cikin bunu Isra'ila akwai mazajen da ubangiji yake zantar da su kuma ba annabawa bane kuma mun karanta a cikin hadisin muslimu a cikin hadisin muslimu gashi nan hadisin Ali bin Mufhir wanda addinin sulhu yake cewa da ni da hamzatu zayyati mun karba hadisi a gurin ibnu abi ayyash daga baya na haɗu da hamzatu zayyati hamzatu zayyati ba sahabi bane ba tabi'i bane amma yake cewa ya ga manzon Allah ya sadu da manzon Allah ya bujurwa da manzon Allah wannan hadisi wannan abin da ya karba hadisan nan da ya karba wajen kwaya gurin malamin sa manzo Allah yake bi san wannan hadisan da yake kwaya biyar ya sani anan ne yayi ba annabi ba ne ba sahabi ba ne manzan Allah ba shi wani ilimi ko? ya karfi ilimi daga manzan Allah kuma ya amfani da shi kuma imamu musulun ya sanya shi a cikin littafinsa to ashe kaga in mutum ya tsarkaka ruhin sa yayi kyau Allah zai iya nuna mun manzan Allah manzan Allah ya ba shi wani abu wata fa'ida ko ya sanar da shi wani asraru ko su ko sunan Allah irin yadda yake faruwa ga auliya kamar yadda faru da shehu tijani ya sadu da manzan Allah ya ba shi ya lakana musu wannan dariƙa wanda da man dariƙa abu ne wari an su kifaji ne salati hailala manzan Allah da masa tasdidin sai masa izini a ciki kamar yadda manzan Allah yayi wa Abdullahi bin Amr bin al-As izinin azumi aka rike masa tasdidin sa haka shi ba ka inkari Allah zai iya sanar da kauna wata wasu kan wani hasken ko ta wasu kan manzon Allah ko san da sunan wani Allah kamar yadda yake cikin wannan hadisi wala kuma sama'ul husna sunaye kyawawa sun tabbata ga ubangiji sunaye wanda suke kyawawa shine malamin suke cewa akwai sunayen Allah ana iya yin tahalluki da su ismul fard Allah wannan ba a yin tahalluki da shi sai dai a yi tahalluki da shi shi ne yake cewa ta su kuma da su a cikin mukamul islam kamar yadda zo cikin hadisi Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya wanda ya haddace su zai shiga aljanna shi ne ke cewa to kiyaye su a cikin haƙƙin musulunci a cikin muƙamar islam shi ne mutum ya kiyaye su ya haddace su ya imani da su a cikin mukamin imani kuma shine ya ce mutum ya zama ya tahalliki da su kamar da aka ce ubangiji arrahufu ne ko arrahimu ne to ya zama kasu fantuka wannan ɗabi'a tusawa da aka ce Allah awwahabu ne mai baiwa ya zama kasu fantuka wannan a mukamin ihsani kuma shine mutum ya fantu da sunayen amma ya yi fana'i ya yi fana'i ya yi fana'i ya yi fana'i gabarin ganin sunayen sai wanda yake mai suna ya yi fana'i ya sufanci da sunayen amma ruhinsa ba abin da yake shuhudi in ba Allah ba in ba annabi ba kaga ta halaki da asamman layi wasana a cikin makamun isani ke damar ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa kamar ka ga shi salo amma ka dago duk sunayen Allah ka dago fa aje su a cikin mazan Allah za su zauna ba lokaci da sai mu bayani da asma'illahi husna in ka dauko su za su zauna a cikin annabi kaga ka ce Allahu sai Allah ya ce kun kuntum tushibuna Allah idan wanda yake shine Allahu kuke so to fattabi ni ku je gurin annabi anan Allahu yake anan zawo ba Allahu da yace Ar-Rahman sunan Allah ne sai to ma arsala ka Allah rahmatul lil alamin inna ma ana rahmatul muhtar to haka haka haka yake da haka sunaye kyawawa sun tabbata ga ubangiji na akwai wala da ka wala ta jahar bi salatika Allah ya kada ka bayyana da karatun ka ya rasulullahi wala tu hadir ya kuma kada ka koyi shi kai shi sirra wanda ke kana ku bayyana zalika tsakanin wannan sabilan ta farki wanda yake tsakiya wa qul alhamdulillah wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره
تكبيرا ولا تظهر بصلاتك ليه تكون في البخاري كافر كني lokacin shugaban sallallahu alaihi wasallam yana maka kafin musulunci ya bayyana idan an fito an bayyana da karatun alkur'ani su mushrikai sai su dinga danga magana da alkur'ani da wanda ya soka da alkur'ani shine Allah shi ne sai wannan aya ta sauka sai da aisha kuma take cewa ya sauka ne akan sha'anin addu'a ne da duk mun yi su a cikin sahihul bukhari wa kun ka ce alhamdulillah da bilal ta tuwa da godiya dukkan wani super yabo ta tabbata ga ubangiji kaga an fara komai kenan yawwa kuma babu wani abu ba Allah ba babu komai sai Allah Allah shi ne abin da ba duk wani abu ba shi ba duk ƙarya ne tun da ya dangana hamdu gare shi alhamdulillah dukkanin wata siffar da kuma tana wurin Allah in ka ce Allah kuma kowa ya ƙasa kowa kuma babu kowa ya ƙasa Allah ne shi kadai ne abin da ba godiya ta tabbata ga ubangiji wannan da bai rike ɗa ba kaga sai kora ɗa gare shi wannan da kulla wushari kun min al-mulkil mulki kuma ba shi da wani abokin tarayya a cikin sarautarsa a cikin mulkinsa shi shi kadai ne wannan da kulla waliyyun min al-zulmi ba shi kuma da wani majibinci da zai taimake shi saboda ƙasƙanci ubangiji shi a zizu ne kamar yadda mun gaya mun babbar sunayen san ka ake a cikin mazan Allah za su tabbata ba za Allah fi shi ma a zizu ne Allah da sallama babu wani majibinci gare shi minus sirri saboda ƙasƙanci a ce gani wanda zai taimaki Allah wa kafirhu takbira ka girmama ubangiji takbiran girmamawa الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا فاتح لما سبق لا تطلع بلا ولا آله الأسرات المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين الحمد لله duk da lokaci ya zo a gurguri yanzu za mu ba wa malam malam gari an gaya mana magana ko da mutu uku ne sannan sai mana addu'a kuma sai da shi da kuma kuma wannan karatu sai Allah ya kan bayan sallah sai sai wata shekara sai kuma karatun da muke na asabar da lahadi na sha'anin da rika wanda yana na asabar ta za mu shiga da yanzu assalamu alaikum Thank you.